الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يا جواتن جماد الأولى جرى ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2025 wasu ku ba su da littafin kenan To yau za mu fara karatu a wannan littafi al'aƙa'idu tauhidiyya bayan kammala littafin al'ashimawi bisa ga yawan tambayoyi da wasu suke yi dangane da wasu abubuwa. da ke cikin shi wannan littafi wanda ya shahara da ƙawa'idi wasu kuma suka nemi cewa dai ya kamata a ce an karantar da shi don a yi bayani akan wasu abubuwa to shi yasa muka ce za mu saka shi abu saka shi don a karantar da shi sai a yi bayanin waɗannan matsalolin insha Allah tun daga farko har ƙarshe. To asali wasu makarantun ne na zaure, malam da ka koma waje. Asali wasu makarantun ne ba su amfani da shi. In sun zo farawa to suna farawa ne da al'akhdari. wasun kuma wanda su suka fi yawa za ka ga suna farawa ne a da shi wanda wannan tasa ya samu yaduwa sosai-sosai cikin al'umma su wasu waɗanda ke ganin ya kamata ce an karantar da shi ba daga cikin dalilansu a akwai wasu matsaloli da yake na kurakurai a ciki hatta a abubuwan da ya kawo na fikihu akwai 'yan kusakurai a ciki wasu kuma suna ganin a'a tauhidin da ya fara da shi ba tauhidi ne na ahalus sunnati wal jama'a ba waɗannan su ne manyan dalilan da ya sa wasu ba sa fara karatunsa wasu kuma ka iya karawa da na uku cewa akwai abubuwan da ba za su iya fahimta su a littafin ba tutun da ba za su iya fahimta su ba to shi kenan sai a ce ɗaya a yi littafin a yi jiha da shi a ƙaurace masa to akwai waɗanda su wannan layin suke to dalilin da ya samu za mu karantar kamar yadda muka faɗa saboda wasu suna yawan bugu waya suna tambayoyi akan wasu matsaloli wasu kuma suna neman dai a karantar to babu shakka shi littafi kowane iri ne musamman in ya samu karbuwa cikin al'umma in dai ba dukansa barna ba ne ko barnan ma ita tafi yawa kai ko da hakan ɗin ne inda ya zan ya yaɗu cikin al'umma to yana da kyau waɗanda suke da rusuhi a ilimi su yi bayanin wannan littafin da kuma kurakuran da ke ciki saboda kada wasu su rudu da abin da ya kawo yanzu idan muka ce ƙawa'idi ba za mu karance shi ba to kaga da yawa wasu suna amfani da shi kuma tare da kurakuran kuma ba kowa ne zai iya bayanin kurakuran ga al'umma ba tashi kaga a karanta a faɗi inda ya dace da inda ya kuskure har ya zamo matsayin littafin ya bayyana to sai ya zando abin da a ciki ba zai rudar da ɗalibai ba to wannan shi ne sannan abu na gaba a dangane da abin da ya shafi wanda ya rubuta shi akwai kusan zantuka guda uku zance na farko suna cewa a shekhu usmanu dan fodiyo ya rubuta shi akwai masu faɗan haka amma dai magana ce ta kuskure don dalili ba inda za ka ga sunansa ko a cikin littattafansa ko a cikin littattafan almajiransa wanda ka nuna ya ma san littafin saboda haka ba wani isnadi wanda zai tabbatar da cewa ai a shehu usmanu dan fodiyo ne ya rubuta shi sannan abu na biyu kurakuran da ke ciki musamman a babin fiƙihu da ya kawo wanda za mu zo kansu to kusakurai ne wanda ƙananan ɗalibai ma waɗanda suka samu wani abu na ilimin fikihu bai kamata a ce an samu irin waɗannan kusakurai a tattare da su ba to ballantana babban malami irin a shehu usmanu ibn fodiyo to kaga shi ya sare maganan ba ta da wani tushe wasu kuma suna cewa asalin wanda ya rubuta shi mutumin a wani gari da ake kira 'yan doto can cikin zamfara 'yan doto suna cewa da ɗaɗɗe ne kuma ya ma riga su a shehu usmanu ɗin to amma su ma haka suke faɗan maganar ba za su ce maka ga sunan malamin ba da sauransu akwai ɗayan littafin nahau mai suna bismi mahuwa eh ana yin sa a zaure kusan shine littafi na farko can da sadda zaure na zaure to shine awwalu kitabin fin nahawi shine farkon littafin da za a fara koya maka a nahau sunansa bismi ma huwa a wancan lokaci ina iya tunawa da hannu a takarda ma ake rubuta mana shi muna karatunsa ana haddacewa in ka gama shi sai a saka maka al'ajin romiya eh to suna cewa shi wanda ya yi kawa'idi shi ya rubuta bisu mai mahuwa ɗin don shi ma a jikinsa za ka ga babu sunan wanda ya yi shi haka a muƙaddimarsa da khatima duka a littafin babu bayanin wa ya rubuta shi to mun sha tambayar su malaman sai dai su ce mana ɗaya ba a san sunansa ba amma ana cewa mutum ɗaya ne shi ya rubuta bismi mahuwa shi ya rubuta kuma ƙawa'idi zance na uku shine ba a san shi ba wanda shine zance zahiri ingantacce ba a san wa ya rubuta shi ba kawai dai wani bawan allah ne ya rubuta shi bai bayyana sunansa ba kuma haka littafin ya ci gaba da tafiya ana nakaltarsa yana yawo cikin al'umma tunda akwai littattafan da aka samu a wannan layin wasu sukan yi rubutu ba sa sa sunansu imma dai don tsananin ikhilasi don karya ta shiga ko kuma dai wasu dai dalilai da sauransu akwai wani bawan Allah mutumin doso ana kiransa Ismailu Akibo bazabar mene eh, amma ina jin yanzu kamar yana ya mai ɗalibi ne a jami'an madina ya yi karatu a ɓangaren hadisi shi ma na ga ya ɗan yi rubutu na ga ya ɗan yi rubutu akan ɗan ta'aliƙat haka dangane da shi shi alaƙa'idar tauhidiyya ɗin wasu matsaloli a can babin fikihu to shi ma dai abin da ya tabbatar cewa wannan littafi ba a san wanda ya yi shi ba ya bincike bai bayyana cewa ga wanda ya rubuta shi ba to wannan dai shi ne fi zama zance mafi inganci ko zance na gaskiya to ya shahara ana buga shi da al'aƙa'idu tauhidiyya ma'ana yanci al'aƙa'id jam'u aƙidatin abinda za a iya ƙudurcewa a zuciya a tauhidiyya shi kuma nisba ne zuwa ga at-tauhid duk da littafin ba wai ya tauhidi ya kawo ba ya kawo abubuwa da suka shafi hukunce-hukunce na tsalki da sallah wani bugu kuma sai kaga an rubuta ƙawa'idun tauhidi wasu na kiransa da haka ƙa'idodin tauhidi wasu kuma sukan kira shi da ƙawa'idun salati ƙa'idodin sallah to duk wannan yana daga cikin sunayen da ake ambata gare shi eh to wannan duka da yana nuna maka rashin ta haƙiƙi wajen mene da cikakken sunan littafin kuma waye ya rubuta shi eh to shi yasa za mu ga an masa ƙare-ƙare da yawa a ƙarshensa da yawa wasu in suka zo za su buga littafin sai su ƙara abin da sun kaga dama sun ƙaƙara akwai abin da suka ƙara wanda ake kira da al'aufi al'aufi shi ma wani littafi ne ƙarami haka da yake bayani akan matsaloli na sallah shi ɗan ƙarami ne za ku gan shi ma hatta a kasuwa ana sayarwa shi ma ana yin shi a zaure al'aufi ake kiransa saboda a farkonsa an ce ƙalal aufi to sai aka kawo to shi ma sun ɗauko wannan bayanin sai suka riskar da shi wanda bai cikin abin da ke cikin asalin littafin haka irin su alfawa'id za ka ga ya kira wata abin nan fa'idatun naƙiya ya kawo wasu fa'idodi wanda a ciki sun kunshi irin su izamatul abdu yanayin tambayoyin da za a yi masa da yanayin yadda zai ba da amsa to wanda duk ƙari ne akan littafin da abin da ya shafi lafazin tahiya da lafazin alkunut da wasu addu'o'i dai to da a ce shi mai littafin ya sa sunansa da duk wannan bai samu ba waya daga cikin illar rubuta littafi mai shi bai sa suna ba to kamar ya buɗe ƙofan a yi masa kutse ko a ƙara wani abu a kan littafinsa da yana daga cikin illar da ya samu don asalin littafin kawai abin da yake zahiri bai wuce abu uku ba abu na farko shine ƙawa'idu tauhidi da ya fara da su abu na biyu ƙawa'idu salati abu na uku shine sharhu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah e to kusan wannan shine ma zahiri duk da akwai abin nan al-murshidatul mashhura ita ma dai wasu bayanai ne na aƙida to wasu ma na ganin shi ma ba mai littafin yasa ya sayo ta ba ita ma duk dai ƙari ce iya shi abinda mai littafin ya kawo bai wuce waɗancan abubuwa guda uku ba ƙawa'idu tauhidi ƙawa'idu salati sai sharhu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wannan shine asalin littafin ƙawa'idi amma duk abinda ba wannan ba to wasu ne suka zo suka shishigo da su sauransu kamar ita al-murshida din kamar al-aufi kamar al-qunut kamar tahiya kamar irin su izamatul abdu da sauran abubuwa dai kuma har yanzu ba a daina kare-karen ba har yanzu da aka buga wani ga wani sabon bugu shi ma na ga sun shigo da wasu abubuwa na sira tambaya da amsa eh to eh to duka wannan me yake nuna maka illa ta rashin sanin waye marubucin to shi yasa littafin ya zamo kamar kofa wadda a buɗe duk wanda ya ga dama yana da damar ya ya shige ta ko ya shige ta to abu na farko a farkon littafi ya kawo abubuwa da suka shafi tauhidi amma tauhidin na asha'ira ne an gane tauhidi ne bisa manhaji na al'asha'ira almaturidiya da makamantansu ba tauhidi ne na ahalus sunna wal jama'a ba ya ɗaya bayani akan tauhidi game da abin da ya shafi sifofin Allah wanda wannan yana daga cikin dalilin da ya sa suke ganin a daina karanta littafin saboda tauhidin ba na sunna ba ne saboda su al'asha'ira ba sa cikin ahalus sunna wal jama'a malamai sukan sa su layin 'yan bid'a a harkan aƙida musamman akwai bambanci sosai tsakaninsu da ahalus sunna wal jama'a a harkan tauhidi musamman na al'asma'u wa sifat duk da su al'asha'ira za ka ga suna tabbatar da asma'ullahi sunayen Allah suna tabbatar da shi kuma da yawa daga cikinsu za ka ga suna cewa sunayen Allah tauƙifiya ne to inda rigimar take tsakaninsu da ahalus sunna wal jama'a shine babu sifati sifatullahi azza wa jalla da yawansu duk da akwai saɓani tsakaninsu amma mafi yawan a sha'ira sifofi bakwai kawai suka tabbatar ma Allah wanda suka kira su da sifatul ma'ani wanda shi ma mai kawa'idi ɗin ya kawo su guda bakwai wasunsu a suka zo daga baya suka yi ƙare-ƙare suka shigo da sifatu salbiya guda biyar suka kawo sifatun nafsiya guda ɗaya suka ƙara da asifatul ma'anawiya su ma guda bakwai to wasu suka zo duk suka shigo da waɗannan abubuwa saboda akwai saɓani kan shi wanda ake jingina mata farkin abulhassan al'ash'ari duk da ya bar tafarkin daga baya don asalinsa ya zauna cikin mu'tazilanci kusan shekara arba'in ya yi yana kan wannan tafarki daga baya kuma sai ya tuba ya bar tafarkin da shine sai ya dawo yana bin manhajin wannan ibn kullabin wanda ana jingina ma mabiyansa gare shi ana cewa alkullabiya to ya yi zurfi a ciki to sai ya zo yana tafiya akan manhaji na wannan su kuma dama a harkan tauhidi na sifofin Allah to za ka ga duk ɗaya ne da lasha'ira to daga baya shi ma dai mafi yawa za ka iya cewa kamar tamanin cikin ɗari ko tis'in to ya tuba ya caccanza daga wasu abubuwa na al'asha'ira ne yan abubuwan da suka yi saura ƙwarori ne to in ka ɗauki littafinsa al'ibana to za ka ga da yawa wasu sifofi na Allah ya tabbatar da su irin su yadu hannu da makamantansu da kuma littafinsa makalatul islamiyyina to sai zan su kuma waɗanda suka zo baya gare shi sai suka bi shi akan wannan fahimtar tashi ta tsakiya na manhajin ibn kullabin da ya karkata a kansa sai suka ƙi yadda da tubansa da ya yi akan wasu abubuwa da yawa hawaye sai suka ci gaba da jingina masa to ai shi yasa ake kiran su da al'asha'ira din nisba zuwa gare shi shi abul hasan al'ashari eh to saboda haka abin da yake na haƙiƙa ba mabiyansa ba ne fahimta ce tunda in mutum ya tuba akan abu ya taraji a ga ai a ƙa'ida haramun ne a ci gaba da jingina masa to su al'asha'ira suna da usulu guda uku manya waɗanda suka yi hannun riga da ahalus sunna wal jama'a ahalus sunna wal jama'a sun kai hannun riga da su wanda ba za a kira mutum ba a shi'are ba har sai waɗannan usulu ɗin guda uku sun ɗabbaƙu a kansa asali na farko da suke tafiya a kansa kuma shine babba shine jagora shine taqdimul aqali ala naqal su a haraka ta tauhidi da sauran matsaloli suna gabatar da hankali akan nasi ko da Allah ya faɗi magana ko da an samu hadisi maza Allah ya faɗi magana to sai sun auna shi da hankali idan hankali ya karɓa sai su karɓe shi in bai karɓa ba ko su yi jifa da shi ko su yi masa tawili wannan shine babban asal nasu shi yasa da suka zo bayani akan tabbatar da Allah suka ce su sun tabbatar da Allah ne a hankalce ba ta fuskar nasi ba cewa Allah maujudun to wannan akalan kenan ba wai sun yarda da Allah samamme ba ne a matsayin sun dogara akan wasu dalilai na nusus an gane? to kaga wannan sabanin ahlus sunna su kuma ahlus sunna taqdimun naqali alal aqal su kuma nassi suke fara gabatarwa kamin hankali saboda haka auren ahlus sunna hankali dan rakiya ne ga nassi a wurin al'asha'ira nassi dan rakiya ne ga hankali to shi yasa duk sifofin nan guda bakwai da suka kira sifatul ma'ani da asifatul ma'anawiyya da asifatul salbiya da asifatul nafsiyya dukkaninsu sun tabbatar da su ne da hankali hankali shine abin da suka dogara da shi awwala ko da zaka ga wasu su sun kawo wasu nusus to ba wai nassin shi kadai ne madogararsu ba a sai da hankali ya tabbatar to sannan ne saboda babin isti'inas sai kaga sun kawo wasu wasu nusus hala in kana da uzuri da ka wuce kana jan hankalinmu da yawa malam mun fahimci wannan sannan abu na biyu da suka, suka tafi a kansa shine wato tafriqun nusus sai suka raba nusus suka ce akwai nasi mutawatiri akwai nasi ahad an gane suka ce akwai dilala kata'iyya ta nasi akwai dilala zanniya su wajen hujja su akwai bambanci tsakaninsu wajensu akan mutawatiri da ahad sai suka ce a babin tauhidi ba a hujja da ahad sai dai mutawatiri sai dai mutawatiri to su kuma ahlus sunna suka zo sai suka ce a ba bambanci tsakanin mutawatiri da ahad a babin ihtijaji tunda dukkanin su nususu ne yadda za ka yi hujja da mutawatiri haka za ka yi da ahad ba bambanci lafil aƙida wa lafil ibada wa lafi fi kulli shay'in kun ga inda sun karabu kenan wuri na biyu shine a wuri na uku shine abinda suka tafi a kansa shine tawili ga duk wani nassi wanda dalala ɗinsa ba ƙatsa'iyya ba ce zaniya ce sai su yi masa tawili abin suke nufi da dalala ƙatsa'iyya abin da wai ɓaro-ɓaro kaza yake nufi amma duk abin da yana iya yiwa kaza yana iya yiwa wani abin to sai suka kira shi da dalala zanniya to shi sa za ka ga in sun zo babin asifat sai su yi ta tawili sai su yi ta tawili arrahmanu ala al'arshi istawa sai su ce istaula ake nufi yadullahi sai su ce ai ba hannu ake nufi ba ko kudura ko wani abu da sauransu ko ga Allahu sai su ce ba fushi ake nufi ba azaba ko wajihullah sai su ce ba fuskan Allah ake nufi ba zatinsa haka to su kuma ahalis sunna ƙa'idar su shine ijra'un nususi ala zahiriha in nasu ya tabbata to yadda yake a zahirinsa haka za a bar shi to wannan su ne manyan turaku tsakanin su al'asha'ira da ahalus sunna wani jama'a to duk wanda aka samu waɗancan usulu guda uku tattare da shi to shi ake kira ash'ariyu amma an samu malami bai cika su ba to kaga ba za a kira shi ba share ba eh kamar kaga irin su al'imamun nawawi ibn hajar da asqalani to zaka ga ana ukun ne wajen tawili nan ne zaka ga wasu wuraren sun yi muwafaka da su a sha'ira ne amma zaka ga wajen taqdimul aqali alal naƙal ba za ka samu wannan a littattafansu ba ko kuma a ce a nassi dole in ba mutawatiri ba ne ba a hujja da shi a babin aƙida ba za ka samu wannan ba to haka in ka zo littattafansu a shehu usmanu a shehu abdullahi za ka ga wannan za ka ga suna ta kausasawa wajen dole a nassi an gane? to shi yasa ire-irensu kuskure ne ka kira su a sha'ira abinda malamai ke cewa fihe ash'ariyatun irin wa'annan ibn hajar sai ka ji an ce fihe ash'ariyatun amma ba za a ce ash'ariyun ba to akwai bambanci tsakanin fulanun ash'ariyun da fulanun fihe ash'ariyatun ya an ce fulanun ash'ari to ya cika waɗancan usulu nasu ya an ce fihe ash'ariyatun ma'ana ya ɗan yi muwafaƙa da su a wasu wurare kamar shi a shehu abdullahi in ka ɗauko tafsirin sai ka ga wasu wuraren yana tawili wasu wuraren kuma sai ya gudanar da nasus ɗin na sifofi a kan zahirinsu ya wuce an gane sau da haka ba za ka samu gabatar da hankali a kan nassi a cikin zantukansu ba ba za ka samu sun zo sun ce a'a nassi in ba mutawatiri ba ne ai ba a hujja da shi a bazan aƙida mun karanta bayanan da ya cikin alfiyatul usul gashi cikin misbahun rawi cewa hadisai ahad in an samu alƙara'in ma za su fa'idantar da ilimi ba zato ba za su fa'idantar da ilimi an gane? to waɗannan su ake kira da al'ashayira saboda haka duk tauhidin nan da shi malam mai kawa'idi ya kawo to tauhidin al'ashayira ne kuma sun tabbatar da shi ne aƙalan da hankali sun kai amfani da fatar an gane sun yawaita maganganu a kan janibin Allah ba tare da duban nasi ba shi yasa ake kiransu da ahlul kalami saboda suna yawan maganganu a kan tauhidi ta hanyar kwakwalwa da fahimtar su ba tare da dogaro ga nasi ba za ga inda suke aiki da nasi a hat aya inda suke aiki da nasi sai ga abubuwa wai na gaibi kamar abubuwa da suka shafi lahira to za ka ga suna amfani da nusus ana amma akwai abubuwan da suke su suke kira da as-sam'iyat abubuwan da qur'ani ya bada labari ko hadisai na gaibi abin da ya shafi al-ilahiyat to su kuma suna amfani da hankali ne shine abin da ya shafi janibin ubangiji subhanahu wata'ala sun ga tabbatar da shi sifofinsa da sauran abubuwa to shi suke kira da al-ilahiyat to shi sun ce nassi wai ba zai wadatar a yi magana kan Allah ba sai dai hankali to kaga wannan ba karamar bata ba ce to abin da ya samun kai wannan shimfiɗa don kusan tushen abin kuma shi ma mai ƙawa'idi ɗin da ina ya ɗauko abin sannan bisa ga wani ma'auni za a ɗora abin duk abin da ya kawo tamaman to akwai fuskokin da an saba ma ahalus sunna wal jama'a duka an gani to sai dai ya fuskokin suke ta ina inda kuma aka haɗu ta ina ne to wannan shine mutane ke buƙatar a yi musu bayani to bari mu fara ko da ba mu karanta da yawa ba tun da wannan farko ne ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim to an sha bayani akan ita basmala da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hazihil a ƙa'idu tauhidiyya هذه العقائد التوحيدية waɗannan su ne aƙidu na tauhidi wata nuskan ana rubutawa al'aƙa'idi da jarra to kuskure ne yana cikin matsalar wannan littafi duk bugun da za ga an buga to sai an yi kurakure na arabiya ba ta haƙiƙi hazihil aqaidu at-tauhidiyya awwaluha na farko sai ce alwujudu akwai samuwa samuwa ɗin nan wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to anan su al'asha'ira sifa ta farko da suka tabbatar ma Allah ita ce alwujudu alwujudu Uh, su ahli sunna suna da ƙa'ida don mun yi wa'annan bayanai a karatunmu na alfiyatu tauhid cewa da babin al'asma da babin asifat dukkaninsu tauƙifiya ne ba ka sama Allah suna sai da nasi ba ka sama Allah sifa sai da nasi amma su al'asha'ira a babin sunaye kaɗai sun ka yadda sai in an samu nasi amma babin sifofi to sun buɗe ƙofa to shi sa alwujudu ba za ka samu wani nasi da ya tabbatar da ita ba duk da ɗin haka ɗin ne Allah saman ne amma a ina ya siffanta kansa da wujudu a ƙur'ani ina manzon sa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da alwujudu a hadisai to nan mai rigimar take to su da yake kaga da hankali ne sun kai amfani to shi yasa ba za ka tambaye su nasi ba eh eh to shi yasa ahlus sunna anan sai suka ce to mun saba da ku akan wannan sifa ta kun tabbatar da ita ba nasi mu kuma manhajin da muke tafiya a kansa sai da nasi amma mun yi tarayya da ku wajen cewa Allah samamme ne ka gana an haɗu amma wajen samar da abin to su sunna suka ce mu ba za mu tabbatar ba sai dai wajen babin ba da labari akwai abin da ake kira da al'ikhbar ba da labari kamar ka ce Allah samamme ne Allahu maujudun a babin ba da labari ba babin bayanin abin sifarsa ba ne to wannan ahlus sunna sun yarda da wannan na ba an gane to kun kalli wajahin da ahlus sunna sun kai muwafaka da su da kuma inda aka samu mi sabani to in sun ce alwujudu suka ce sun yi ta'arifin me suke nufi da alwujudu suka ce hiyal halu alwajibatu lizzati ma damati zatu ghaira mu'allalatin bi illatin abinda ta'arifin nasu ya kunsa wai shi hali wai shi alwujudu wani hali ne da yau wajaba a tabbatar da shi ga zati an gane matukar zati ta kasance gaira mu'allalatin bi illatin ba wadda za a ce wato abin illantawa ba ce da wata illa ma'ana su suka ce ba za a ce Allah samamme ba ne saboda kaza wanda wannan abin shi ne illar samuwar Allah ba za a ce misali samuwar halittu shi ne illatu wujudillahi ba A'a, ko da halitta ko ba halitta dole ne a samu Allah, ko da ba kowace irin halitta, to shi Allah dama mawujudin ne akwai shi. To shi ne ta'arifin nasu ya kunsa. Alhalul wajibatu, asabitatu lizzati, ma damatin zatu, ghaira mu'allalatin bi illatin. Haka suke ta'arifin alwujudu. to sun samu saɓani tsakaninsu su ala sha'ira ɗin da alwujudu ɗin nan wasu sun ce sifa ce irin su fakharuddinin razi da waɗanda suka bi tafarki irin nasu sun ce sifa ce za'ida an zati a gane wasu su kuma kamar abin da shi abul hassan al-ash'ari yake a kansa lokacin da yana tafarkin shi kuma ya ce alwujudu ba sifa ba ce alwujudu an gane huwa zatu alwujudu ana nufin zati zati shine alwujudu saboda haka shi wurin shi alwujudu ba wata sifa ba ce za'ida ane zati a zatin ne wato kamar ya an kace alwujudu anan kamar ka ce zatin Allah su kuma su dini razi suka ce a'a sifa ce abin hankali ne shi yasa abin bayani haka suke ta kawo abubuwansu to hankali ne dole sai an yi ta bayanai to shi yasa ya ce wa hazihi hiya nafsiya wannan ita ce annafsiya to shi kuma mai ƙawa'idi ya rubuta ƙawa'idi ne a wasu abubuwa da abin da ya dace da shi abin da ake jingina ma abul hasani al'ashari kamin ya tuba to a nan yana daga cikin abin da ya muwafaka da shi don cewa wahiyar zatu ita mi alwujudu to wahiyya din yana ishara zuwa ga alwujudu din an gane sifar ma'ana ita sifar alwujudu to hiyan nafsiya ita kuma nafsiya nisba ce zuwa ga annafsu shi kuma annafsu shine azzatu a wurin su to kamar ya ce alwujudu hiya zatu saboda annafsiya hiya azzatu hiya alwujudu to kaga wannan tafarkin abul hasani al'ashari ke eh so da haka aurensa za ka ga ba sifa ba ne shisa ba sa lisafa ta cikin a sifofin Allah subhanahu wa ta'ala eh amma saura waɗanda suka zo to su suna ganin sifa ce wasu su goya mai baya wasu kuma a su ainihin karkata zuwa ga shi abinda ake jingina ma abul hassan al'ashari an gane? eh to wannan shi ne saboda haka ita kwaya ɗaya ce a layinta ita suke kira da asifatu annafsiya ma'ana azzatiya eh su kuma sufkaruddin razi suka ce dalilin da yasa za a kira ta da sifa saboda ana sifanta ta eh ana sifa da ita kuma ana sifanta ta ana cewa Allahu mawjudun an gane akan ce kuma a wujudullahi abin nan kai ana cewa zatullahi almaujuda zatullahi almaujuda to shi yasa suka ce tunda ana sifa da ita kuma ana sifanta ta to ba laifi a kira ta sifa ɗin za a iya kiranta a sifa ɗin ba laifi to duk wannan bayanan nasu yana daga cikin dalilan da yasa aka kira su da ahlul kalam za ka ji surutu ya yi yawa to su ahlus sunna wal jama'a ba su Allah ya tsare su ba su kutsa kansu cikin wannan eh wannan abun ba to da ƙasan nan kamin littattafai don littattafan a sha'ira na tauhidi su sun ka fara shigowa kamin na sunna su shigo to za ka ga duka akan wannan tauhidi ake a kansa saboda littattafan muhammad ibn yusuf assanusi to su sun kai tasiri a ƙasan nan ya rubuta littattafai guda uku a tsarin wannan tauhidi na al'asha'ira al'ash'ariyun ne sosai ya rubuta al-kubra ya rubuta al-wusta ya rubuta asugura wanda asugura din ita ake kira da sharhu ummil barahi za ka ga hatta kulliya da sauransu ita ake yi a babin tauhidi to asugura ce to alkubura din da shekhu tsahiru fairamma ɗaya daga cikin manyan malamai da aka yi a ƙasar nan shi kuma da ya zo sai ya waƙe alkubura din sai zan zai yi wahala ka yi karatu a zaure ba ka yi ta ba nazumul kubra zai yi wahala ko ina ka je ita ake karatu balma wanda ya santa ya haddace ta to wani irin allama ne a babin tauhidi alwusta ita kuma a sheku abdullahi shi ma da ya zo sai ya waƙe ta shi ma a sheku abdullahi yana da nazumul wusta tana nan ita ma an buga ta to haka sannan banda su ga su jauharatu tauhidi ta ibrahimul laqani suna cikin littattafan da ake su ma duk akan wannan tsari ne sannan ga littafin makari ida'atu dijunna eh makari ba wancan na abuja ba wani malami da ake kira almakari to ya yi ida'atu dujunna to ita ma tana daga cikin littattafan da waƙe ne ake hujja da su to kusan waɗannan alayin tauhidi in ka haɗa da usulul dini na shehu usmanu kusan su ne ake itimadi da su duk wani babban malami da zaka ji an yi ƙasar nan in dai alayin tauhidi ne kamin littattafan sunna su shigo to suna ya karanta sau haka zamanin su a shehu usmanu ba a san wasu littattafai ba in ba su ba sau haka su kitabu tauhiri da duk ba su daɗe da shigowa ba daga baya ne to shi yasa za ka ga ash'ariyancin ya ɗan yi tasiri ga manyan malamai dan da aka yi tun daga kansu a shehu usmanu a shehu abdullahi sauransu saboda iya abin da suka samu kenan shi ko mutum iya abin da ya samu da shi zai me da shi zai rayu amma tauhidi ne wanda aka gina shi ba bisa dalili ba ba bisa hujja ba bisa, bisa hankali kawai eh sun ce allah ba a magana da shi da nasi sai dai da hankali da hankali ake bincike ake tabbatar masa abubuwa ko a kore masa tushesa wannan sifa babban dalilin su hankali hankali ya tabbatar da Allah saman mene eh haka ne muwa ba ma inkari ba ma inkari amma ba shine babban madogara ba babban madogara nusus ayoyi ga sunan da ke nuni akan samuwar Allah wa fi ayatihi wa min ayatihi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza halitta kaza halitta kaza kai wa fi anfusikum to ka gani nazari ma akan kanka ma za ka gano cewa me wai Allah to ga ayoyi nan sai ka tsaya kana wahala kanka ai ba sai ka tsaya kana wahala kanka ba ko to nan za mu tsaya kanta in mun dawo sai mu tashi as-sifatu salbiya eh waɗanda za su zo nan gaba ana kiransu da as-sifatu as-salbiya eh A'a ba daga nan an ka samu ta ba. Ita wahadatul wujudi akwai inda suka samu ta. Eh, illa iyaka sun yi amfani da lafazin wujudu ne. Saboda su karan kansu al'asha'ira ɗin sun kasa wujudi gida gida eh akwai wujudi wajibul wujudi akwai mumkinul wujudi eh wajibul wujudi suka ce shine Allah shi Allah dole ne a same shi mumkinul wujudi shine halittu to su masu wacce aƙida suka suka ɗauko lafaza al-wujudi din suka ce da waccan samuwa ta Allah da ta halittun duka ɗaya ne ba bambanci. da haka ba bambanci tsakanin Allah da halitta ba bambanci tsakanin samuwar Allah da samuwar halittu tunda su ma halittu ɗin an samo su ne daga hasken annabi Muhammad hasken annabi Muhammad an samo shi ne daga hasken Allah shi kuma hasken Allah bai da farko saboda haka dai duka abu ɗaya ne to sai aka samu wahadatul wujudi su kuma gulatul sufiya da suka shigo cikin al'asha'ira din sai suka yi ta shigo da abubuwa nasu su kuma su kuma nasu nasu tauhidi daban su ƙari na sun kai akan na asha'ira sun haka su sufaye ba wai iya tauhidin asha'ira ne suke akan sa ba gulatul sufiya a'a sun ƙara da nasu da sun ka cicciro wasu abubuwa daga albatiniya suka cicciro wasu abubuwa daga 'yan shi'a da sauransu kiristoci sai suka cusa da shi wannan da muka gama bayani a kansu sai suka ƙara sai suka ƙara lalata abu eh suka yi ta shigowa da abubuwa alhaƙiƙatul muhammadiyya suka shigo da harkar fana'i da albaka'u da almahaku da sauransu su alhaƙiƙatul muhammadiyya duka to su ma duka wannan bai da alaƙa da asha'ira su waɗance asha'ira ba su san shi ba eh eh in ka haɗa da na sufaye ba sufaye bata ashariya sun kai to shi yasa kuskure ne ma sufi ya ce shi ba ashari ne zalunci ne ina ba zaran gane tunda su asalin al'asha'ira din ba su da waɗannan aƙidun na su wahadatul wujudi da sauransu na komai Allah eh don hankali na suka wani shiwa mana a'a su da suka zo sai suka ƙara da wani abu zauki suka ƙara da wasu masadiru daga cikin masdaransu akwai zauki akwai wujidani akwai kalamun nafsi zauki shine haka kawai wai Allah ya kwararo ma abu wannan duk yana ƙarƙashin al'ilmun ladunni Eh, haka shi ma wujidani yake su kashafi su hatafi haka suka yi ta shigowa da abubuwa sun shigo da masadiru da yawa wanda gara ma hankalin ma Eh, su kaga zo ɗanga abubuwa in ba a yi bayanin su ba aka ce a ja baki a yi shiru tun da abin bai da kyau to a ga ai da matsala gara a yi bayani a gaya ma wannan batacce ne wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne gane sunna gane abin nan to su ahli sunna da gaba ɗaya da suka zo sai suka tattara suka watse ge su babban madogarar su nasi eh duk abin da nasi bai zo a kansa ba to ba ruwan su da shi kina an gama lafiya to shi yasa ba ba za ka gansu da wani sabon abu a addini ba tauhidinsu babu yawan surutu irin wannan alwujudu kaza kaza kaza kaza alhalul wajibatu as-sabitatu lizati ma damati zatu ghayra mu'allalatin bi illatin kaza kaza duk ba ba za ka ga wannan ba su tauhidin su qala Allah ne qala rasulu kaza shirka ne kaza tauhidi ne kaza kafirci ne kaza musulunci ne sunna bid'a shikenan za sauki eh Suna sa wanga hadisi na eh
kun fi son abin da bi da su ma'uri.
eh a wane layi Wanda na yi na cewa ba da dalili. Wai mutum to ai hadisin raddi ne a kansu don can ƙarshen hadisin al yake cewa Allah da kansa yake cewa wala in ista'azani lau izan lahu in har ya nemi tsari da gare ni waye kenan bawa to kaga kenan akwai bawa akwai akwai mai neman tsari akwai wanda ake to ina batun kuma ai hadisin raddi ne a kansu sun rike wannan sai sun sun dama to ai ahlul ahwa'i ke ne shi yasa ake kiran su da ahlul ahwa'i dama su shubuhat dama min usuli ahlul bid'i shine al-akhdhu bi shubuhat in sun zo kai wata yar shubuha suka kama sai su makale ai hadisin raddi ne akan su eh
ba su karanta wanga.
ba su yi a to ina to ai zai ba su amsa ko ba haka ba kaga inda Allah shine ba ba shine ba a Allah to me zai sa a ce kuma wai wala in ista'azani la u'izannahu waye mai neman tsari waye mai tsarewa in dai duk abin ɗaya ne Allah ya gadar da mu Eh. wannan dai shine sai wani sati insha Allah sai a dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله